أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salim Enegi a nan unguwar Buba Shango fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kitabu tauhid na babban malami a alama a sheik muhammad bin abdullahab a rahimahullah ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau ne muna yini lahadi wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 1447 daidai da shida ga watan bakwai na miladiya 2025 barkanmu da sake dawowa domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba a mako a mun ajiye karatu dab da idi na adha na idin babbar sallah da niyyar za mu yi sati ɗaya ko biyu mu dawo sai Allah ta'ala ya kawo wata jarabawa ta ɗage zirga-zirgar mashin tun da ƙarfe bakwai domin ɗan tsaya domin mu ji ko za a samu janyewar dokar wanda har yanzu nan dai kuma dokar tana nan ba a janye ta ba kuma ka ga zama shirin zai yawa gaskiya kuma tun da dai akwai yadda za a yi din sai a ɗan mambar ra'ayin da za a yin a zo a yi domin shi zama ba karatun wata musibar har ma ta fi musibar yawon mashin inda su mahukuntan sun san alkhairan da ake samu da yadda kuma allah ta'ala yake ɗage wasu ƙubarsa ga mutane sanadiyar karatuttukan nan wallahi ta'ala da ba sa wannan doka a wannan lokaci duk da ake karanta alkur'ani mala'iku rahama suna sauka kuma Allah ta'ala iya ruwan gafara da rahama sannan dan Abbas yake cewa idan Allah ta'ala ya yi fushi abinda yake sauke fushin Allah akwai zama karanta alkurai da addinin musulunci irin wannan zaman da ake a masallatai daban-daban to idan Allah ya yi kama ya yi niyyar kama mu 100% to sanadiyar wannan karatu duka sai zama 50% ko 30% amma abu ne gaibi a koyi in banda masu karatu da wanda Allah ya haska zuciyarsa ba mai hango wannan to muna yi wa Allah godiya da irin wannan yanayi da ya sa mu kaskatsan cikan mu a ciki kuma ya ba mu damar lallabawa dai din a zo a ce ƙarar lafiya su wanda dukkan wani alkhairin da ake nema a duniya da lahira iya karkacin wannan duk wani alkhairi da ake nema da neman tsarin shari to iya karkashin wanda ake karanta alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bamu lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu da wannan gari da kuma sauran garuruwan musulmai da ƙasa ma gaba daya muna addu'an Allah ta'ala ya jaddada mana zaman lafiya duk inda ake samun fitintunu muna roƙon Allah ta'ala ya lafar da wannan fitintunu ya bamu lafiya da zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu da muna mai albarka dukkan abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya mana maganinsa dukkan kuma bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana su idan ba manta ba mun tafi a hutun sallah a ƙarshen babin da yake magana man sadda dahara faqad azab duk wanda ya zagi zamani haƙiƙa ya cutar da Allah mun karanta wannan babi har mun je ƙarshen sa a yau kuma insha Allah za mu tashi a babin da yake magana kan cewa za mu karanta babin da yake magana akan qaulullahi ta'ala falamma atahu masalih a shafin littafi na 78 shafi na 78 wannan kuma shine darasin mu na 32 a cikin littafi an fahimci mun ko a feji na 78 a cikin littafin insha maliki cewa babu qaulullahi ta'ala babi zai magana game da faɗin Allah ta'ala da yake cewa falamma atahuma salih ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahu fata'ala Allahu amma yushriku wannan kissa ce ta annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa a kamar yadda hadisi ya tabbata shine lokacin da Allah ta'ala ya biyawa matarsa juna ta samu juna sai shi ɗan ya zo yake ce shi ne abokin zaman su ba a aljannan nan wanda ya sanadi da fito da su duniya saboda haka idan sun haihu ga irin sunan da yake so sawa ɗan in ko ban sawa ɗan wannan suna ba to zai shafi da wata cutarwa ma ya mutu ba duniya an fahimci wannan wannan shine sababin nuzul na wannan aya shine falan ma'atahu masalih lokacin da Allah ya ba su da managarcin da lafiyayi ja'alalahu shuraka fi ma'atahuma sai wannan yaro ya zama sanadiyar yi wa Allah tarayya ga mahaifa ya aka sa masa sunan da yake zama kishiyantar Allah da abin da Allah ta'ala ya ce a sawaya kamar a sa mai abdu wani abu ba abdullahi ana fahimta fata'ala Allah amma ya shiriku Allah ya ɗaukaka game da a haɗa shi da wani game da a yi shirka to Allah maɗaukaki ne ga dukkan wani wanda ake so a haɗa shi da Allah ko a bashi matsayi irin na abu suratul a'raf aya mai namba ta 190 daidai qala ibn hazm malik ibn hazm yake cewa ittafaqu ala taharimu kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah dukkan malamai duka inji ibn hazmi ya ce sun yi ittifaki cewa dukkan wani suna da za a sawa mutum a bautar da sunan da wani Allah ta haramu an fahimta kamar abdul shamsi rana ai ba Allah ba ce to haramun ne a sawa yaro abdul shams ko abdul ka'aba haramun ne duk wani abdu to sai da yi ta'alluki da sunan Allah ko sufar Allah an fahimta kamar abdullahi abdulrahman abdulrahim abdulmalik abdulkudus abdulsalam duk wannan ya halatta a saya amma duk wani abdu gaban ba Allah ba ba sufar Allah ba to haramun ne an fahimci wannan sanadiyar wannan aya ma ne ce muka fahimci wannan an haramta sawa ɗa ko abin haihuwa a bautar da sunan da wani Allah ba Allah shine malike cika abdi umara kamar asawa ɗa abdu umara wannan shi ma haramun ne wa abdul ka'aba ko asawa abin haihuwa abdul ka'aba shi ma wannan haramun ne wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan amma sai ce hasha abdul muttalib idan an cire abdul muttalib a ciki shi abdul muttalib ya halatta an fahimta saboda me domin an yi a gaban manzon Allah manzon Allah bai soke wannan sunan ba inda ku ya haramta da manzan Allah ya zuku shi amince nan tabbatar wanda manzan Allah ya yi na Abdul Muttalib har ya bar duniya da wannan suna to shi yasa malamai suka ce ban da wannan suna ki iya cikin sunayen da suka halatta a sawa yau ana fahimtar wannan amma duk wani abdu in ba Allah sunan Allah za a saba ko sufan Allah to wannan sunan haramun ne a sawa abin haihuwa kuma tsakanin wannan akwai sunaye da yawa wanda sawa ga yaro din ba shi da wani fa'ida a galabiya za a bi zamani ko yayi ko wani abu na kakale a ce dole za a sawa yaro wani suna wanda zai zama one in town haka zai zama shi kaɗai ne a unguwa ko a gari haka wani yayi yayi ko wani burgewa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi sura wanda aka sawa suna iya gado mai sunan da aka sa masa to wani hali da bikin halayyarsa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa haihuwar da ya fito ke ce al'umma ya sa wa ɗansa suna Ibrahim al-Mu'assir ya ce ya sa wa ɗansa sunan kakansa annabi Ibrahim kaga iya tafa'uli akan ya gado wata nagartata annabi Ibrahim alaihi amma yanzu da ku saboda ko zaka sa wa ɗanka sunan wani to ka duba shi wannan mutum wace irin nagarta gari shi wace irin nagarta gari a cikin al'umma a'a malami ne a'a wani mai hali ne mai taimako a wani mai mulki ne mai adalci har inda iya da wata suffa mai kyau wanda al'umma suna amfanuwa ana masa shaidar alkhairi to ka sawa ɗanka sunansa ba matsala ba amma duk mutumin da ya shahara da shari ya shahara da bayyana sabon Allah to duk yadda kuke da shi kada ka sawa ɗanka sunansa akwai yiwuwar zai iya gado shi akwai tafa'uli ana fahimtar wannan akwai kuma sunayen da daga an fassara masu kasan masu da wata ma'ana kamar a ce mara'isiya mara'isiya fassara ta shine mai rawa gwanar rawa ita ce mara'isiya ko samira samira mai hira kenan mai yawan hira ita ce samira an fahimci wannan duk waɗannan wani lokacin za a ga kawai daɗin larabcin za a ji sai a makala wa yaro ko a ce innasa ba ko a ce lantana ko a ce kaza duk waɗannan sunan ba su da asali a shari'a in suna kake so ɓangaren maza ga sunan abdu abdu abdu nan sama da ɗari ga sunan annabawa nan ga sunan sahabbai nan ga sunan managarta bayan allah in mata ne su ma ga sunan sunan matayen annabawa da sunan 'ya'yan annabawa da sunan matan sahabbai da 'ya'yayensu in kana so ka sawa ɗanka ko 'yarka ga sunayen bila adadi amma a galabiya sunan yayi ko sunan kakale to kai in an fassara ma sunan yaron ba shi da wata ma'ana akwai yiwuwar ma ka samu wani sunan da in yayi tasiri zai zama to musiba ta tare da shi an bayyana wannan saboda ka duk wanda aka yi wa haihuwa har in dai sunan bako ne ba su ba da suna bane shahararre kamar su Abdullahi Abdurrahman irin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sunan sahabbai in dai wani bakon suna ne to kai tambaya ka tambaye masu ilimi ya halatta ka sawa ɗanka ya halatta ka sawa yarka ko bai halatta ana fahimtar wannan sai malik ke cewa wa ali ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi fi ma'anar aya a ma'anar wannan aya ta cikin suratul a'raf yace qala yace lamma tagashaha adam lokacin da annabi adam alaihi salam ya kusanci matarsa hamalat ki ta samu juna biyu ki ta samu juna fa'atahuma iblis sai iblis ya zo ya same su ana fahimta fakala sai iblis ya ce inni sahibu kuma lazi akharajat kuma min aljanna yace ni ne fa wannan abokin naku ba da muka yi zaman aljanna da ku har rai sanadiyar fitar da ku daga aljanna kuna fahimta shedan yazo yake faɗa wa annabi adam wannan ni ne fa wannan abokin zaman naku da zama sila da sabab na saukowar ku daga aljanna la tuqiyanna aw la aj'alanna lahu qarnay ibli ya qayar qarnay ibli ko dai kumin da'a wajen dan nan naku ku samai sunan da nake so ko kuma a'a idan ba haka ba idan yaron ya zo duniya zai zo da wata sufa mara kyau ko zai zo da kaho a kansa an fahimci wannan haka iblis ya faɗa wa annabi adamu da matarsa hawa fayakuruji min batnika fayashukahu hakan yaron zai fito daga cikin mahaifiyarsa kuma wannan kafan zai takura masa yana yi zaman lafiya wala af'alanna wala af'alanna wallahi ku aikata ku aikata ku aikata an fahimta yukawifuhuma iya tsoratar da su cewa in ba ku sa mai sunan da nace ku sa masa ba to dan fa zai hada da bala'i ba zai mutu ba sammaina ko kuma sammainahu Abdul Haris lokacin da suka haifa lahi suka sa masa Abdul Haris bawan manomi Al Harisu shine mai noma a gane ko ba bawan Allah ba bawan manomi shine Al Haris wanda yake noma da kansa yake aiki da kansa ga sunan da nake so ku samu haka iblis ya ce ya zaba musu sunan za sa wa dan fa abaya an yi ahu sai annabi adam ya kiye masa da'a ya ce wallahi ba zan ma da'a tunda aljanna ma yake ne kai sanadiyar fitar da mu daga aljanna har kai rantsuwa kace abin da kake mana nasiha ne Allah ya ce kar mu kusanci bishiya ka zo kace mu kusanta an hana ku kusanta dan kar ku zama mala'iku ne ko kar ku dawama aljanna ne shi dan yayin yaudari annabi adam har da rantsuwa fa kharaja mayyitan da Allah ya so jarabi annabi adam sai wannan dan ya fito a mace mutu an fahimta sai ya fito a mace ya saba wa iblis sai kuma Allah ya jarabi annabi adam yasa wannan darasi ne mai yawa ne duk wani abu da wani zai yi wanda zai haɗa ƙafa da bokaye ko 'yan camfi ko masahirta har a ga tasirin abun ya bayyana to jarabawa ce amma ba gaske wani shi domin a jarabe shi ya gane cewa ya kasa fahimtar cewa wani abin da yake ƙarya ne shi kuma wanda abin ya yi tasiri a kansa a jarrabe shi yaya zai yadda abin daga Allah ne ko zai yadda da ba daga Allah ba shi ne duk wani tsafi ko sihiri da zai yi tasiri a kan musulmi to Allah ya ƙaddara haka domin ya jarrabe ka to in ba haka ba ya za a yi shi ɗan ya ce in ba kuma biyayya me yake faɗawa annabin Allah ɗan ga abin da zai same shi kuma suka isa masa biyayya kuma wani abin ya samu da kun bai karatu kun ga Allah ya yi haka ne don mai dangin jaraba annabi Adam alaihi zai yi zai yi wa iblis da'a ko kuma zai ƙara tabbatar da kan cewa Allah shine mai iko akan kowa to da na farko da yazo sai zo a mace su muhammalan sandar matan adabi adam alaihi salam sai ta ƙara samun juna na biyu fatahuma aidan sai iblis ƙara zuwa wajensu fa zakarahuma sai ƙara ambata musu cewa ga sunan da nake so ku sa waɗannan in ba haka ba zai mutu zai yi irin ɗan uwansa fa ajarakahuma hubbul walad to a lokacin sai son ɗan ya mamaye zuciyar annabi adam an fahimta he son ɗan shauƙin ɗan sai ya kama shi ce kai a yanzu dai zai yi wa iblis biyayya an fahimta shi yasa abu biyu ko uku to kai da su sai dai addu'a da ɗa da mata da dukiya ba ɗan adam ɗin da zai ce baya so su sai dai shari'a ta saita masu amma matuƙar babu tauhidi babu ilimi to za ka yi musu son da zai je baka cikin musu idan ba kuma ta ba a cikin sautul kafi Allah iya ba mu labarin wani bawan Allah da kadir da annabi musa sau ga wani yaro iya yawo yaro ɗan ƙarami bi shekara goma sha ba sai kadir ya sa abin biki ya biki ɗan ya mutu da yake bewa annabi musa labari sai ke cewa wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa kashina an yuhiqahuma dughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yubdilahuma rabbuhuma khayran min zakatan wa aqraba ruhuma annabi Musa sai yake tambayar Khadir cewa wannan yaron ya aka yi kashe shi a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsi sa kashe yaro wanda ko balaga ma bai yi ba ba zunubi kuma a kansa shine dai Allah yake ba da amsa sai kaga wannan yaron mahaifansa mutanen kirki mahaifansa mutanen kirki to amma son dan zai iya zama sanadiyar su ba hanyar Allah kuma Allah iya son su da rahama sai Allah ya kashe ɗanka an bai bidon shi yasa lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya haifi annabi ismail alaihissalam ya kai ɗan shekara 120 a duniya shi annabi ibrahim alaihissalam bai haihuwa ya je ƙarshen rayuwarsa kuma sai Allah ya ba shi ɗan ka san zai ji shauƙin son ɗan a ransa to sai Allah ya ce zai jaraba shi da wannan ɗon da kuma san da yake wa Allah wane ne a gaba sai Allah ya ce annabi Ibrahim ya je yanka da an fahimta inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za ta annabi Ibrahim yake faɗa wa ɗansa annabi Ismail ni fa na gani a mafarki Allah ya ce ne yanka ka me shawara ka me sai ce ya abati ifa al matuma ya baba ka aikata abin da kake so ni za ka same ni in Allah da yana mai haƙuri ba matsala ka zartar da umarnin ubangiji falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da annabi ibrahim ya sallama zai yanka ɗansa shi ma annabi isma'il ya sallama za a yanka shi har ya kwantar da shi a ƙarƙashin wani dutse ya ɗaga wuƙa zai yanka shi Allah ya ce wa na dainahu an ya ibrahim sai muka kira shi daga sama muka ce ibrahim kada saddaqata ru'ya hakika ka gaskata mafarkinka ki dama duk mafarkin da annabi ya gaskiya ne in dai annabi yayi mafarkin to gaskiya ne abin tsiya fa daga nan sai Allah ya ce wa fadaina wa bi zibihin azim sai maka fanshi annabi Isma'il da abin yanka mai girma sai aka janye Isma'il alaihi salam sai a kwantar da rago sai aka yanka shi wannan ya faru a ranar goma ga watan zulhijja an fahimta shine zamto sunnar yanka layya a wannan yini shine asalin layya ke ran goma ga zulhijja za a yanka annabi Isma'il kamar yadda babansa ya barki Allah ya umarce shi daga nan sai Allah ya fanshi annabi Ismail aka janye shi aka sa rago sai aka yanka ragon to sai Allah ya sunnantawa annabi Ibrahima da duk wanda suka zo bayan sa har annabi Muhammad har mu aka ce duk ranar goma ga Zulhijja wanda Allah ya korewa abin yanka yanka layya an fahimta kaga nan Allah ya jarraba annabi Ibrahim akan son da yake wa ɗansa a abu na gaba ku duba duk ta kadarancin fir'auna amma son da yake wa matarsa sai ya sa ya sako daga ra'ayinsa lokacin da ya sa duk wani ɗa namiji in an haife shi a yanka shi a wannan shekara ka haifa annabi musa da isa kuma annabi musa sai ga shi a gaban fir'auna an fahimta har fada sun ce ko a yanka shi a yanka shi a yanka sai matarsa take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana ta ce ya mai gida ni a shawara ta kar a yanka shi ina ganin zai amfani mu ko mulke fi zama ɗan tun daga ya zo gida ta gama tasa ta sauko da shi daga kan ra'ayinsa kuma dole ya sauka daga ra'ayi sau daga abubuwa guda uku nan ya'yan uwa kai da su sai dai addu'a kai da matarka da 'ya'yanka da dukiyarka sai dai ka roƙi Allah ya ɗora ka akan su wajen gaskiya amma kowane ɗaya daga ciki zai iya zama sanadin halakar mutum kowane ɗaya daga cikin ukun nan zai iya zama sanadin halakar mutum matuƙar ya musu rukon da ba shari'a ba ce ta ce musu wannan rukuni to annabi adamu alaihi salam sai son ɗan ya kama shi ɗa na farko ya mutu an sake samun juna na biyu iblis ya sake zuwa ya alƙawaranta masa cewa in baka samai sunan da nake so ba shi ma zai mutu shi ne malik ke cewa maza Allah sai ke cewa fa'adaraka huma hubbul walad sai wannan son ɗan ya kama annabi adam alayhi salam fa sammayahu abdul haris a daidai lokacin ya suka samu sunan da iblis yake so a samu sa fa zalika qawlu to anan sai Allah ya sako da aya yace ja'ala lahu shuraka'a bima atak dan ya sa annabi Adam alaihi salam ya yi tarayya ga Allah wajen yi wa Iblis ɗa'a a kan yi wa Allah ɗa'a. Kun bai fi magana? An fahimta? Don sai ya sa annabi Adam alaihi salam ya yi wa Iblis ɗa'a, irin ɗa'ar da ake yi wa Amma ba shirka ba ce ta je bauta wa Iblis ɗa'a, shirka ce, shirko ɗa'a ce. tun da ai iblis ya yi wa ɗa'a ya sa wa ɗansa sunan abdul haris a daidai lokacin bai yi wa allah ɗa'a ba wajen ƙin bin iblis kaga ɗan ne ja masa ana fahimtar wannan wannan shine abin da maza Allah ya faɗa game da abdul ɗan abbas ya hakaito mana da wannan hadisi ibn abi hatim ya fito da wannan hadisi walahu bi sanadin sahihin an qattada hadisin ya da wani sanadi ingantacce daga imamu qattada qala sai ce shuraka fi da'atihi annabi annabi adam yayi shirka wajen shirka da'a shi yayi wa Allah tarayya wajen da'a wa iblis walam takun fil ibada fi ibadatihi amma annabi adam ba shirka yayi ta ibada wala hu bi sanadin sahihin an mujahid fi qawlihi shi ma iya da wata hanya daban hadisi mai inganci daga imamu mujahid sai yake cewa la'in ataita na salihan Allah har in ka ba mu ɗa managarci lafiyayye to Allah ta'ala za mu mawa godiya ƙala sai yake cewa ashƙaƙa an ya kuna insana suna jin tsoron wannan ɗan na biyu kada ya zama to ba mutum ba suna so ya zama mutum domin shi ɗan ya ce zai iya fitowa da wata siffa to wannan shauƙin son ɗan da kar ya fito da wata siffa a ban tsoro ya suka yi wa iblis da wa zakara ma'anahu an hasan wa sa'id wa ghairihi ba akwai ma'anar hadisin daga imam hasan al-basri da kuma a sa'id bin bin jubayr da wa'ansu daga cikin malamai magabata sai maliki ta fihi masail al-ula tahrimu kulli simin mu'abbadin li ghairillah haramun ne ka sawa ɗanka sunan abdu amma abdun da ba Allah za a ce a gaba ko siffar Allah duk wani abdu to yi ta'alluki da Allah ko siffan Allah amma abdu kaza gaban ba Allah ba siffan Allah ba to haram asaniya tafsirul aya mun ji fassarar wacin aya da cikin suratul a'raf asalisa anna hadha shirk fi mujarrad tasmiya lam taqsud haqiqata ita wannan shirka da Allah ya ce an yi shirka ce ta da'a wajen sanyawa dan sunan da iblis yake so ba shirka bace ta tabbas ta hada Allah da wani wajen kudiri الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم Allah ya ma arzikin ɗa lafiyayye to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah a ce ka haihu kuma tarka ta haihu ɗan lafiya ƙalo zo duniya ba wata larura ciki da waje to wannan iya cikin ni'imomi da Allah yake wa mutane alkamisa zikiru salaf alfarqu bayna shirki fi da'a wa shirki fil ibada magabata sun yi bayani cewa akwai shirka ta da'a akwai kuma shirka ta ibada akwai bambanci tsakaninsu babu kaulullahi ta'ala babi zai magana babin da Allah ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yuliduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun Allah yake cewa Allah ta'ala iya da sunaye mafiya kyau shine walillahi al'asma'ul husna Allah shi ne ya mallaki sunaye mafiya kyau fada uhu biha ku roƙi Allah da su ya sa malami suke cewa dukkan wata buƙata ta ka a duniya sai ka karanto sunayen Allah nan guda 99 idan ka ga akwai ɗaya wanda siffar ta yi kama da abin da kake nema sai ka dinga kiran Allah da wannan su an fahimta irin su ya latifu ya karimu ya razzaku an gane ko in rahama kake so ya rahmanu ya rahim to ne zamto kana sai cikin wurdinka in ilimi kake so ya alim ya alim duk wani abu da kake bukata in yayi daidai da ɗaya daga cikin sunayen Allah to shi sunan da yayi kama da bukatarka sai zama wurdinka wajen yawan ambatan Allah da wannan sunan ana fahimta yasa ya ce walillahi al-asmaul husna fa lahu biha ka dinga kama kowane suna kana roƙon Allah akan bukatar ka Allah da biya ba sai Allah ta'ala yake cewa wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i wanda suke wa Allah tarayya da wani suna ba nasu ba su ce nasa ne to Allah ke cewa karibu da su ba kai ba su masu ilhadi masu wuce gona da iri a cikin sunayen Allah to karibu da su ba abokan tafiyar ka akwai sunayen da ba na Allah bane amma sai a jingina a ce wannan sunayen Allah ne ana fahimta amma sunayen Allah manzon Allah ya bayyana su ya faɗi siffofinsa da sunayensa sai Allah ya ce duk wani wanda zai haɗa sunan wani da nawa kuma ya ce sunana ne ku rabu da shi shine wa zarul ladina yuriduna fi asma'i duk wani wanda yake haɗa sunan Allah da wani kuma a ba wancan ma'anar sunan Allah to Allah ya ce ka rabu da shi ba kai ba shi sai ji zauna ma kanu ya malo Allah zai musu sakayya cin abin da suke aikatawa suratul a'raf ayat mai namba ta 180 zakar ibn abi hatim an ibn abbas dan abi hatim ya hakaito daga abdullahi dan abbas yake cewa yulhiduna fi asma'i ay yushrikuna ilhadi ine wuce guna da iri kamar tarayya ayi tarayya da Allah cikin sunayensa shi ma wannan haram wa anhu sammu allata min al-ila daga cikin irin tarayya da suke wajen sunan Allah mushrikan maka suna cewa lata iya cikin sunayen gumakansu ko lata a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisul ukra ko lata din he suke cewa daga ilahu ne daga ilahu ai sunan Allah ne ko ilahu wa huwa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun abin bauta shine ilahu he suke cewa lata kamar muannas ne na ilahu kamar mace ce kamar ah, lata mace ce an fahimta ilahu kuma namiji ne haka suke kaddarawa yace ai lata kamar kamar mace ce Allah ce mace haka suna nema su yi wa Allah tarayya a sunansa to wannan haramu ne gada ko kuma suke cewa wal uzza min al aziz ai suna da uzza a cikin sunayen kuma kansu a fara'atum lata wal uzza ya suke cewa wannan uzza kamar mace ce ta al aziz daga cikin sunayen Allah akwai al aziz ko ya suke cewa uzza din kamar mace ce ta azizu din wanda duk iya cikin ilhadi a cikin sunayen Allah wa anil a'mash daga imamu al'a'ama ce ke cewa yudikilu da fi hama laisa mina suna shigarwa cikin sunayen Allah abin da babu kaga babu lata babu uzza a sunayen Allah amma sun tarkato sun ce su ma sunayen Allah wannan shine ilhadi ko shirka ko tarayya a cikin sunayen Allah subhanahu wataala malaki ta fi masaib al'ula isbatul asma Allah iya da sunaye domin ya tabbatarwa kansa su kaunuhuma husna sunayen Allah duka mafiya kyau ne kuma duk wanda kira Allah da zai amsa tunda ya ce walidullaha awdiur rahman awdur rahman ko ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayyan mata da ufalahu al-asmaul husna duk ɗaya daga cikin biyun sunayen Allah ne mafiya kyau subhanahu wata'ala asaniya al-amru bi du'aihi biha Allah ya ce ku roƙe ni da wannan sunaye na wajja ku roƙe ni da wannan sunaye fada uhu biha idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi da sunayensa ko sufofinsa subhanahu wata'ala arabi'a na hudu tarku man arada min aljahilin almulhidin ka kauracewa ka bar dukkan waɗansu wanda suke kutse da jahilci a cikin sunayen Allah ba abokan tafiyar ka bane alkhamisa na biyar tafsirul ilhadi fiha mun ji ilhadi shine shirka tarayya da Allah da hada Allah da wani as-sadisa wa idun man alhada duk wanda ya hada Allah da wani a cikin sunayensa shi ma akwai alƙawarin narkon azaba gare shi mutakar bai tuba babu la yuqalu assalamu ala Allah babu da yake magana cewa ba za ka ce assalamu ala Allah an fahimta fi sahihi an ibn mas'ud daga cikin littafin Imam al-Bukhari abdullahi dan mas'udi ya ce radiyallahu anhu kala kunna iza kunna ma'an nabi mun kasance idan muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi salati lokacin da muke sallah kullum muna cewa assalamu ala allahi min ibadi kamar amincin nan na bayi ya tabbata ga Allah an fahimta amincin nan na bayi ya tabbata ga Allah ko kuma assalamu ala fulan wa fulan فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله karku ƙara cewa aminci ya tabbata ga Allah fa inna Allah huwa salam domin Allah shine aminci magana an bayyana baka cewa assalamu ala Allah bi halatta tunda ai manzon Allah ma yace a hadisi Allahumma antas salamu minkas salam antas salam Allah kai ne aminci wa minkas salam kuma da gare ka aminci an fahimci nan tabarak da ya zarjalul ikram ba a cewa assalamu alallah haka manzon Allah ya hana sahabbai a lokacin da yake raye da su sallallahu alaihi wasallam assalamu alallah fa inna Allah huwa salam tafsiru salam mun ji me ake nufi da salam shine zaman lafiya annahu tahiyya kuma salam iya zama gaisuwa assalamu alayka assalamu alayka assalamu alaykum annaha la tuslihu lillah ba a jingina wannan ga Allah assalamu ala Allah ba a yi al'illa fi zalika dalilin da yasa aka hana haka ne domin Allah shine assalamu ta'alimuhum at-tahiyya allati taslihu lillah manzo Allah sai koya sahabbai irin gaiso da da dace ga Allah shine at-tahiyyatu lillah ma'ana dada dan at-tahiyyatu lillah ko as-salawatu at-tayyibatu lillah daɗaɗen gaisuwa da kalamai da addu'o'i da sallah duk suna ga sai maza Allah ya koya musu abin da za su gaida Allah da shi ba assalamu alaikum babu qauluhu Allahumma ghafirli in shi'ita babu zai magana game da waɗanda suke cewa Allah ka min gafara in ka so Allah ina neman abu kaza a gunka in ka so to wannan shi ma haramun fi sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يتي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم كذا ينكو يساكي تيوا اللهم غفر لي إن شئت يا الله كمين غفرا إن كسكر كفدي wannan irhamni in shi'ita ko kuma irhamni in shi'ita Allah kamin rahama idan ka so wal ya'zim al mas'ala shi dai karin roƙonsa ga Allah amma kare sa wannan fa inna allaha la mukrihu lahu domin Allah ba a masa dole yayi Allah ba a masa dole kace Allah yi mun kaza yi mun kaza shi yasan lokacin da ya ma a lokacin da ya dace yi ba amma Allah ba a bashi umarni kuma Allah ba a tilasta shi ana fahimtar wannan yawa ko kuma su cewa Allah a gaggauce nake son abin nan shi ma haramun ne wannan baya ba kyau ba kyau ka roki Allah ka sallama masa al'amuran shi yasan lokacin da ya dace ya baka ki kuma yasan lokacin da ya cancanci ya baka shi yasa a harkar addu'a ya uwa akwai abubuwan da yawa da mutane ba su gane ita addu'a kanta ibada ce ko da ba ga wannan bukatar zahiri a kiri ba to ibada kake lada Allah ke ba an fahimta nan kuma karɓar addu'ar in dai ka cika sharaɗin to tabbas Allah ya karba to amma biyan buƙatar ta addu'a shine yake zuwa ta mabambantan hanyoyi akalla akwai hanyoyi guda uku wanda in dai ka cika sharaɗin yin addu'a kai to tabbas Allah ya karba amma ka ga aikin addu'ar to ta ɗayan uku za ka gansu na farko ko abin da ka roƙi Allah ɗin nan Allah ya baka shi Allah kaza nake bukata Allah ya baka ko Allah abu kaza nake neman tsare da shi Allah tsare abu na biyu ko Allah ta'ala ya ki baka abin da kake nema addu'ar ta ka sai a dauke ta a tare ma wani bala'in da ita baka shi wani bala'i cikin ilimin Allah na gaibi ya san idan ya taso zai cinye fi halaka gaba daya kuma kai mai yawan addu'a ne sai Allah ya ɗau wannan addu'a ta kai je tare wancan bala'in shi amma abin da ka roƙa ba za ka yi shi amma hanya ta uku ko kuma Allah bai baka abin da kake roƙon shi sannan bai tare ma musibar ba sai a mai da addu'ar lada sai rana da kyama a ganta ta zama lada amma nan amma mu a galibiyar mu hanya ɗaya nan kaɗai ita muka sani ka roƙi Allah abu kaza ya baka a galibiyar kashi casa'in cikin ɗarin mutane yau abinda suka sani ke ba su san Allah iya karɓar addu'ar ke biya ma bukata wajen tare ma musifa ba sani ba ba ka san Allah iya mai da addu'ar ka lada wanda in an je kiyama zai nauyaya ma mizanin ka na higa aljanna ba kuma zaune har ka dole cewa na yi addu'ar nan na yi na yi har yanzu shiru to me kai ba abin da kai annabi Musa alaihi salam ya roki Allah akan a halakar da Fir'aun domin Fir'auna iya batar da mutane iya hana su bin Allah iya hana su bin gaskiya annabi Musa ya addu'a annabi Harun ya ce amin Allah ya ce qad ujibat da'awatukuma addu'ar da kuka min na karba haka Allah ya ce na karba addu'a amma fastaqima ku je ku dan dakata kafin biyan bukatar yanzu an ce sai da fir'auna ya shekara arba'in iyanan arayi bai mutu annabi musa ne ya addu'a ba shi ne na uku a duk halittun da allah ya daraja daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim alaihi salam sai annabi musa alaihi salam shi ne mai daraja na uku gaba daya amma ya roƙi allah allah ya ce na karɓa kuɗan dakata sai da aka yi shekara arba'in bai buga bukatar ta biya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya koma garin madina sai yahudawa suke masa goyi suke cewa ka ce kai ba za ka bi addininmu ba na yahudanci amma kana kallon alƙiblan mu kana sallah tunda har bayan komawa madina ma baitul maqdis ake kallo ake sallah ba ka ba ake kallo ba manzon Allah abin bejin daɗi iya so Allah ya canja masa a dawo ka'aba Allah da kansa ke ta kannara ta kalluba waje yake fi sama mazala har daga ido sama yake iya jiran ya ga umarni ya sauko a daina kallon baitul maqdis ana kallon ka'aba an ce da yawan nan addu'ar sai da aka yi wata goma sha bakwai Allah bai ce a fara sallah ana kallon ka'aba ba a baitul maqdis ne wata goma sha bakwai manzan Allah ne ya addu'ar to amma kai na ji ko ta ɗai baka jira kana ado a kullum ba amma ka ce kayi kayi Allah ne neman ka amma jan da yau sai da manzo Allah wata 17 zuwa 19 sannan sai Allah ke ce falan walliyannaka qiblatan tardaha a yanzu zan juyar da kai alqibla da ka fi gamsuwa da ita saboda ka fawalli wajhaka shatara lil masjidil haram daga yanzu za ku sallah ku juya ku kalli ɗakin Allah na Ka'aba ku kalli shi masallaci ke nan magana. An ce akwai wani masallaci a Madina ana ce masa Masjidu Qiblatai, haka ne ko? Ana zuwa ziyara ma An ce wannan masallacin dalilin da sake ce masa Masjidu Qiblatai. Limamin ya ta da sallah iya kallon Baitul Maqdis ya sallah. Ashe wahayi ya sauka akan abar kallon baitul maqdis a dawo kallon ka'aba shi kuma limamin a lokacin bai sani ba bai je an yi wannan zama da manzon Allah da shi ba to waɗanda suka je suka zauna manzon Allah ya musu wannan bayani suna dawowa sai su ga wannan limamin iya kallon baitul maqdis iya sallah sai suka ce masa a a a yanzu wahayi ya sauka an ce a kalli ka'aba to suna cikin sallah sai juya sai yake kallon ka'aba an fara sallah da baitul maqdis an kare da ka'aba ina ke ci masa masjidul qiblatai an fahimci wannan to kun ga abin da nake so mu je kansa shine ka yadda addu'a da kake ibada ce ka yadda wani abin da zaka fara sawa ranka duk lokacin da Allah ya hore maka samu lokaci kake roƙon Allah ka tabbatar da ibada kake Allah iya baka lada kuma kana irin abin da Allah yake so abu na biyu kuma ka sawa ranka cewa Allah ya karbi wannan addu'a kuma ka sawa ranka cewa ba lallai ba ne ga biyan bukata ta inda kake so ba mamaki Allah ya ɗau bukatar ka biya ma ta waɗancan abubuwa guda biyu ko ya tare ma wani bala'i ko ya mai da addu'ar lada ka same ta a ka dinga ƙaddara wannan a zuciyarka amma yanzu a galibiyar mu na farkon muke so mu roƙi Allah ya zo mu gani yanzu kawai shi ba ma son ta zama lada a lahira haka ne ko wani ma baya son a ce ta zama kariyar bala'in ma shi baya so shi dai kawai abin da yake so ya gaci yanzu yanzu ya sa Allah ya ce wa kana insana ajula dan adam mai gaggawa ne akwai yiwuwar in Allah bai tare ma bala'in ba zai baka abin kuma bala'in ya zo ya cinye kada abin gaba da yake sauraka addu'a ibada ce mu dinga kaddara wannan a cikin zukata ana fahimtar wannan yasa Allah ta'ala yake cewa ku roƙe shi da waɗancan sunaye ko kuma a'a kai dai ka matsa wajen yi wa Allah roƙo da abin da ya dace domin Allah ba a tilasta masa Allah ba a mai dole wani muslim wani yu'azzim ar-ragaba kai dai ka matsa da kwaɗayi a wurin Allah Allah abu kazan nan yasa Allah iya son naci wajen roƙonsa Allah iya son naci yau kai in an jima kai gobe kai karka gajiya Allah iya son bayansa masu naci wajen roƙonsa ka nace wa Allah da kuma a addu'a dai ya kamata duk wani musulmi ya san abu guda uku kalamai da ake wa Allah fadanci da su lokaci da ake kirdado na karɓar addu'a akwai auƙatul ijaba ne lokutan da manzo Allah ya bayani ana so ayi addu'a lokacin ana dacen karɓar addu'a sannan abu na uku ka san me za ka roƙa ga bukatar nan taka da kake so Allah ya biya ma meye karkashinta da wata manufa kake son Allah ya biya ma bukata duk wanda zai roki Allah ya kokarin sanin wannan aransa manzo Allah ya taba ganin wani ko ya daga hannu Allah kaza Allah kaza sai shi ajal wannan yayi gaggawa yayi gaggawa ai ba yi wa Allah haka ka yabe shi ka kirara shi ka yabe shi ka ka faɗa mai kalamai na yabo da girmamawa sannan ka yi wa manzan Allah salati shirra da shirra sannan kuma sai ka bi da abin da kake so a gona idan ka gama na ma in za ka rufe ka kirara Allah ka yi wa manzan Allah salati ka sa mahaifanka a cikin addu'a sannan ka rufe addu'ar ka aka yi tana da rubudi tana da ƙashin baya tana da murfi aka addu'a ta farko ka yi bi Allah Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da makamantan waɗannan Allah kai kadai ne baka haifa baka haifi Allah kai ne abin nufi da bukata Allah kai ne mamallaki kowa ka yaba Allah ka kira shi sannan ka biyo baya da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tsakiya kuma ka ce Allah bukata ta bukata ta bukata ta bukata in ka je rufewa maka irin wannan salat to wani iya cikin abin da yawa daga cikin mutane ba su hawa kansa abu na biyu aukat lokuta akwai lokuta da manzo Allah da bakin sai fada yace duk wanda ya addu'a a lokacin to addu'ar ba a dawo masa da shi kiran sallah bayan kiran sallah kafin ya kama manzo da ce addu'a ce da ba a dawo da ita lokacin da kai azumi zaka yi bude baki shi ma lokacin addu'a ne lokacin da zaka yi sahur lokacin addu'a ne kai duk lokacin da kai wani aikin alkhairi karatun alkur'ani ne shi ma lokacin karɓar addu'a sadaka kai kyauta kai nagarta kai wa mahaifanka ka sanya farin ciki ga wani shi ma wannan lokacin addu'a uwa uba kuma ga jofin laili tsakiyar dare ko ƙarshen dare dab da ke tuwon alfijir manzo Allah Allah manzo Allah ya ce Allah ya bude kofofin sama a lokacin har ma ya sauko sama ta ɗaya sauko da ta dace da shi ya ce ina masu neman gafara ta ina masu neman kaza ina masu neman kaza ina masu neman tsari ga kaza Allah da kansa zai ke suna ina suna ina dewa ana bacci dewa kashi 90 da wani ba na bacci ka daure ko ba za ka iya ɗaukar lokaci mai tsawo ba ka daure alfijir iya ketowa da idan ka ka ɗau wannan salat ka dinga yanke baccinka alfijir iya fitowa idan ka biyu tunda a lokacin ake budget a lokacin ake rabo amma an kana bacci za a dinga rabo ba an fahimta a daidai lokacin da na fatima take cewa babanta manzon Allah ya faɗa mata cewa duk kullun Allah iya budget da kullun iya budget na sati sati iya budget na wata wata iya budget na shekara shekara bajet sati sati ran juma'a ake bajet na shekara shekara a ramadan ake bajet na kullun kullun kuma dab da ke tohon albijir ake yi sana na fatima take cewa duk mutumin da wani abu ya dame shi a duniya jinya ce talauci ne fitina ce rigima ce ta ce to kirdaji daidai lokacin da ya faɗa wa Allah mana bai mitar wannan ku domin wannan ku ne wanda manzo Allah ya ce tabbas in kai addu'a Allah zai karɓa amma a galibiyar bacci ya fi daɗi a lokacin in ka farka ma karfe uku da rabi ko karfe uku saura sai ka ci da sauran lokaci ya yi ƙara jan mai yi in kai wasa sai rabi jana assalamu alaikum duk yana kaga an cika zuwa an bar sau da ka a daure yanzu allah ya mana ni'ima ga wayoyi za ka iya sa alam ka sai ta ƙarfe kaza da kaza zan tashi wani ma alam ɗin zai kaɗa sai kashe kuma ke koma duk shaɗan ne yake haramta ma kar ka samu wani alƙali saboda ka sai an daure idan ka daure abin ya zama cikin ka shike ba wata wahala Allah ya samu dace to wannan yana da kyau a san su game da addu'a lokacin karbar addu'a da lafuzan da ake faɗa wa Allah subhanahu wataala sannan da meye buƙatar taka manzon Allah ya yi hali a roƙi abin da zai zama to sanadiyar sabon Allah duk abin da kake so Allah ya baka a zuciyar kuma in ya baka zaka sadi Allah karka roƙi Allah duk abin da za ka roƙa zama sanadiyar yanke zumunta shi ma maza Allah ce ba a roƙon Allah ana fahimtar wannan ko ka roƙi abin da kake da confidence a kansa alkhairi ne kuma zuciyarka ta kudur alkhairi gare shi in wani mukami kake nema Allah ya san zuciyarka dalilin neman mukami ana abu kaza na barna Allah zan kawo gyara a zuciyarka da wani da wani ya kamata ya taimake su idan na samu wannan matsayin zan taimake su dama za ta samu zan yi aiki da ita dinga kudire wannan aran kana roƙon Allah ne idan dukiya ce to Allah ka ga yadda ake fama da kaza Allah talaka zan taimake su yan uwa marayu da sauransu Allah an kawo da ta su ma zan taimake su ka dinga kudure wannan haraka ana fahimtar wannan in ilimi ne Allah ka bari domin na karantar da al'umma domin na zamto ina karantar da al'umma addini ina fahimtar da su yadda kake bukata bauta idan mukami ne ka roki Allah da niyyar zaka yi adalci a cikin sa zaka tausaya wa al'umma duk wannan iya cin abin da ya kamata mai addu'a ya dinga sawa in aure kake nema ka roki alkhairi Allah wancan nan da nake nema in alkhairi ne Allah ka tabbatar da shi ka san yanzu a cikin mu ma ba a san wannan addu'a idan mutum ya ya ya kamu da san abu ya ce wane ka taimake da addu'a to wane in alkhairi ne Allah ya baka sai ga kamar ma baka san Allah ya bashi kuma haka bane ya kai lokacin Muhammadu Buhari baka kai duk wanda ya ce wannan shugaban kasa in alkhairi ne Allah ya ba mai je munafiki ne wannan haka aka dinga faɗa ya ba wannan munafiki ne saboda duk abin da zaka roka dan uwa ka roki alkhairi Allah shine san alkhairi domin ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah ne ya san abin da kowa ku sani ba ku zahirin ku ka sani ku ne kuma Allah ne ya san shi a dinga sa waɗannan niyoyi masu kyau a lokacin da ake yi wa Allah ta'ala fadan cikin roƙonsa Allah ta'ala ya samu dace sai malaki cewa a wal muslim wal yu'azim ar-ragaba fa inna Allah la fa inna Allah la yata'azamu shay'a a'dahu domin Allah ba abin da yake masa girma wajen ya baka ba wani abu mai girma da Allah zai kasa baka shi yasa malamai suke cewa duk abin da kake ganin sa da girma to agun Allah ba shi da wani girma ita kanta duniyar ma da abin da ke cikin ta ba komai bace agun Allah kai kuma abin da kake nema a duniya yake ita kanta duniyar duk kanta ma agun Allah ba komai bace ana fahimta yasa ke ce da Allah ya dau duniya wani abu wani abun ku zo ku gani to da ba kafirin da zai samu ruwa makurwa da ya sha a duniya in dai kafiri amma rashin yadda rashin Allah bai damu da duniyar ba ya sa ya biwa kafiran ma arzikin su ana gane da kyau saboda ka duk wani abu mai girma to idan ka ne ke ganin girman sa amma kuma Allah ba mai girma ba kar ka ji tsoro ka roki Allah shi kai dai ka yi kudirin alkhairi a kansa ana fahimtar wannan shine ma yake cewa manzo Allah yana cewa ba wani abu mai girma da zai gagare Allah ya baka shi babu shi fihi masail al-ula an-nahyu anil istisna fi du'a an yi hani wajen togaciya ga addu'a Allah kamun kaza in kaso ko Allah kamun kaza yanzu yanzu ba ai an bayyana wannan kai dai ka roki Allah ka bashi ka bashi da bas afaniya bayanu la illa fi zalika an fada ma Allah ba a matsa masa ba wani wanda ya isa yawa Allah dole yasa ba a san ka bawa ka bawa Allah wannan kai wa Allah lokaci ba a so domin Allah la muqribu lahu ba mai ba mai tilasta masa asalisa na uku liyu'azimul mas'ala kai dai ka girma mas'ala ka kawai ka girma tsakaninka ga Allah wajen kudiri mai kyau wajen roƙon Allah da zaka yi arabiya a izamur ragaba ka girma kudayinka ana so ka nace wa Allah wajen neman bukata idan ka damu da ita alkamisa at-ta'lil li hadha al-amr dalilin da yasa ba a ba wa Allah lokaci ko in shi ita domin Allah ba wanda ya sai ta yine illar ka taku illar ka bawa Allah zabi a addu'a kuma illar ba ba da zabi ba illar ka sawa Allah lokaci ko ka bashi umarni domin Allah ba a masa masa an bayyana wannan wannan shine karshen babin ina ganin kuma za mu samu matsaya ne insha Allah domin karatuwar lokacin sallah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma da muke Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ishan binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba ku kuma zai mata. Mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, ya samu lafiya mu yi lafiya. Mana roƙon Allah ta'ala ya mana albarka.
Barista ba motarsa na yi wannan tsaye lasu da wani zo yi guda. Barista motarsa ko ta ta shi da ba.
A muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya. Ko kuma Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da imani. mana ƙara yi wa Allah ko da fadanci ya ba mu damuna mai albarka sannan kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da ya dame mu matsaloli can da can da can da can muna roƙon Allah ta'ala ya magance mun su kuncin rayuwa da ake fama da shi muna roƙon Allah ta'ala ya kama na ƙarshen sa Allah ya wadata kowa daga cikin bayinsa kuma Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi muna ƙara addu'a ga yar gidan malam Umar da muke wasa ta addu'a nan Allah ya ba ta lafiya abin da yake damunta na larurorin nan Allah ta'ala ya raba ta da su da dukkan majinyatan mu duka Allah ya ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin mu abota wannan majalisi barista ya zo ki sanar da ni cewa yan kwanan nan iya tsaye wani ya zo ya buga masa motarsa to muna addu'an Allah mai da alkhairi kuma Allah ya tsare na gaba da mu da gidajenmu da ababen hawan mu Allah ya tsare mu Allah ya ba mu tsaro da kariya daga dukkan cutarwa muna addu'a waɗanda matsalar mashin take hana su zuwa wannan karatu akwai da yawa da yanzu suna nan su alaji baki eh alaji wanda muke zuwa da shi a mashin alaji habibu ko ina su alaji habibu ne sauransu to rashin wannan zirga-zirgar mashin ta hana ba su so karatu ba to da mu da su muna fatan Allah ya haɗa mu aladan Allah ta ya haɗa mu aladan gaba ɗaya muna ƙara addu'a duk wanda ya zo wannan masallaci Allah bai da kuwa gidansa lafiya sannan kuma Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi mata da suke aiko addu'o'i daga gidajensu to muna muku addu'a kuma Allah ya biya muku bukatun Allah ta'ala ya samu lafiya mu mu lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya masa sakayya da aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya kara masa buɗi cikin harkokinsa da mu mahaifansa da namu Allah ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ci mu kuma su zuriyarsa da tamu muna roƙon Allah ta'ala ya shirye mana da su hanya mu didiciya Allah ta'ala ya samu lafiya mu ne lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa anta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum